أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci abin nan a yau muna 18 ga watan ramadan hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 30 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta wato 2021 ajiya mun tsaya akan aya ta 100 da wato 60 a cikin suratu wato al-araf kina ayo ma za mu tashi akan wannan aya da izinin Allah kina aya ta 59 zuwa aya ta 60 akan shafi na 171 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qatta'nahu musnatay 'ashrata asbaqan umama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
الله سبحانه وتعالى وقطعناهم سيمك ررباسو بأنا نفي نن قطع بعد كيوكا أيين كاسو na ana nufin rarrabewa irin ta bambanta abubuwa ina fata an fahimce ni humkin nan waɗansu malaman tafsiri suka ce yana komawa ne zuwa ga min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna kenan yana koma ne su mutanen annabi Musa mun karkasa su gida goma sha biyu waɗansu kuma suka ce a a qatta'nahum yana koma zuwa ga bani Isra'ila ina fata an fahimce ni domin ƴaƴan annabi Yaqub asalin su guda goma sha biyu su ne wato zuri'a ta bani Isra'ila ta fito a cikin su ko su ne bani Isra'ila din don annabi Yusuf lokacin da ya mafalki yace ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaban naga kaukaban goma sha ɗaya su ne ‘yan uwanshi kenan washamsa wal kamara da rana da wata mahaifin shi da mahaifiyarsa an gane ko ra'aituhum li sajidin daga suna mini sujada kenan su su sha ɗaya ƴaƴan tare da annabi Yusuf su ne sha biyu na fata an fahimce ni abinda waɗansu malamai suka tafi wato akan shi kenan almuhimmu dai an raba su amma galibi in ka ji qur'ani yace asbab yana maganar zancen ƴaƴan annabi yaqub ne أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى غالبي غالبي أتكلم القرآن إن كانت كلمة أسباط تازو جمع إلينا سبطة شيني جيكا أنا نفهم واتو جيكو تن النبي واتو النبي إسحاق كينا ‘ya'yan annabi Yaqub almuhimmu dai maganganu ne na malamai amma abinda aka firin jayes nan ana nufin su ne wato zuri'a ta bani Isra'ila an gane ko wa qatta'nahu musnatay ashrata asbatan muka ce malaman nahwu sun yi sabani shin maf'ulun bihi wanga fi'ili yake da shi kenan sai zaman to hum shine maf'ulun bihi al-awwal ithnatay ashrata shine maf'ulun bihi athani wadan suka ce a'a maf'ulun bihi guda gare shi na biyu halina kenan wa qatta'nahum muka rarraba su kenan shine maf'ulun bihi al-awwal to ina halikin su kenan wato ma'dudina bi hadal adad kenan ma'dudina bi adadi 12 asbatan umama akwai maganganu da dama muka ce kuma asbatan jam'i ne ya kamata ya zamanto mufrad sai suka ce asalin sa wa qatta'nahum 12 ashrata firqatan asbaqan umama an gane ko kina an shafe firqatan wasu kuma suka ce a'a wa qatta'nahum ithna wato wa qatta'nahum firqan ithnatay ashra shikenan sai suka gabatar da wato firqan maganganu ne na malamai dan saboda taujihin alqira'at umaman kuma sai zamanto jam'i ne na umma kenan asbaqan wato jikoki umaman wanda sun ka zamanto al'ummomi ko wani jika karkashin sa an samu wata kabila wadda ta zamanto mai zaman kanta shi yasa bani isra'ila sai ta zamanto mi kabila goma sha biyu an gane ko wa auhayna ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa idis tasqahu qaumuhu lokacin da mutanensa suka nemi ya shayar da su muka ce ustazu doktor Fadl Samar Ra'i a cikin littafinsa at-ta'birul qur'ani yake cewa suratul baqara an gina ta ne akan nuna falalan ni'ima da girmamawa zuwa ga bani Isra'ila amma suratul a'raf an zo ne da irin bannar da suka aikata ana zargin su shi yasa nan ba ana nuna wuraren da suka cancanci girmamawa bane shine bambancin usulubin duk da yake kissa iri ɗaya ce to dan haka can sai an ka ce su suka nemi an gane ko abin nan wa idh istasqa Musa liqaumihi Musa ya nemi musu saboda nan wato abin nan nan daraja ce cewa annabi Musa ya nemi musu duk da yake cewa sai da suka nema sannan yan nema amma da aka ce idis tasqahu qawmu sai aka ce mutanen suka nema kaga an bar ma ba ai zancen ma direct wato an ɗaukaka da al'amarin zuwa ga Allah ba amma in muka duba sai mu diba da cikin an araf sun nema a cikin suratul baqara annabi Musa ya nema shi yasa wato istasqa fi'ili ne wanda yake istaf'ala ne domin saqa ya shayar da shi ko asqa ya shayar da shi shi yasa shi nan da saqa da asqa duka ma'anar su daya nan ba yana canza ma'ana bane ina fata an fahimce ni nasqikum mimma fi butunihi ko nusqikum mimma fi butunihi duka an karanta idistasqahu istasqa kenan da alifun da sinun da ta'un muka ci suna daukan ma'ana fiye da 14 amma nan abinda ake nufi is is alifun da sinun da ta'un li talab ai idistasqahu qaumuhu lokacin da mutanen shi suka nemi ya shayar da su shi ko sai ya nemi Allah ya shayar domin Allah ne ga shayarwa sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da wato ya bada dama an idrib bi asaka alhajar to an wanga mun ce aslinta an ce tafsiriya domin tana fassara wahayin da an kai ma annabi Musa shine wato an idrib bi asaka alhajar shine wahayin da Allah ya ma annabi Musa waɗansu kuma suka ce a'a wagga an sunanta wato masdariya kenan wa auhayna ila Musa wato ila Musa ad-darba bi asa kidan mun umurce shi da ya abin nan almuhimmu dai maganganu ne da malamai mun yi wahayi zuwa ga Musa ya dauki sanda shi ya buga tare da cewa Allah yana iya fitar da ruwan ba tare da sai an buga sanda ba saboda sanda annabi Musa mu'jiza ce sannan kuma Allah yana son ya koya ma dan adam cewa sai an zage damtse a duniya ai aiki don a samu mi domin wato al-ashya'u ruttibat ala asbabiha wa musabbibatiha al'amuran rayuwa an ala su akan sababi shi yasa Allah yake koyar da mutane wahala saboda su gane yadda rayuwa take tafiya bai yiwa kawai a samu bagas kullum a'a tana yiwa wata rana ka samu dama ka samu wata sa'a ka samu nasara amma rayuwa ta gudana akan a gabatar da aiki shi yasa Maryam Allah ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janniya an kace ta jijjiga kaga Allah yana iya fitar mata da ƴaƴan itace kamar yadda da yake kawo mata qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab amma wani lokacin kuma sai a koya maka yadda zaka yi karima almuhimmu dai an idrib bi asaka alhajar Allah ce ka buga an gane ko saboda wannan sandar tana matsayin mu'jiza kuma za ta taimaka wajen bani Isra'ila su ƙara tabbata da wato akan imani in dai za su yi imani fambajasat min husnata ashrata aina fambajasat sai ta bubbugo muka ci cikin suratul baqara an kace famfajarat sai ta wato bubbugo ko mu ce ta tarwatsu to ka kada da ayya bambanta waɗansu malamai suka ce da fambajasat da fanfajara suka ma'ana su daya waɗansu suka ce a'a dama fi'illan asalin su sulasi ne shi wancan fajara yafjuru shi abin da yake tsagewa an gane ko shi ko wanga bajasa yabjusu min babi fa'ala yaf'ulu amma sai aka ƙara alif da nuru anka ce in fajara wanga kuma anka ce in bajasa waɗansu malamai suka ce a'a in bajasa shine ruwa suna fita sannu sannu in fajara ruwa sun bubbugo da ƙarfi kenan nan da yake uslubi ne na ba na girmama su ba sai aka kalli lokacin da ruwan suna kaɗan can kuma da ana musu zancen ni'ima ce mai yawa sai aka ce to ruwan sun bubbugo in fajarat ina fata an fahimci ni kenan nan sai ka kalli farkon abin aka kalla can kuma abin ya dore kuma Allah subhanahu wataala ya ba da iko fanfajarat min husnata ashrata aina sai ya bubbugo isnata ashrata ainan wato idaniyar ruwa ido na ruwa guda goma sha biyu dan a raba wato rigima kenan kowace kabila ta san inda za ta shan ruwanta ain kalima ta ain suka ce tana nufin ido wanda ake kallo da shi ko ain tana nufin zinariya da azurfa zakatul ain cikin babin fiqhu ko al'ain tana nufin ta'kidi ja'a muhammadun ainuhu ko ba haka ba tana ɗaukar ma'anoni daban-daban don haka larabawa suke cewa kalima ta al'ainu tana da ma'ana kusan ɗaiɗaiɗaiɗai kusan ma'ana guda arba'in da shida a waɗanda su sun kace musu sannan al'ainu tana nufin aljasus mutumin da an ka ɗauko ɗan leƙen asiri ka koma cikin littattafai ka gani ma'ana nawa take ɗauka qad alima kullu unasin mashrabahum ko waɗanne mutane sun san wurin shan su mun ka ce mashrab na ana nufin wurin da ake sha an gane ko dama kuma wurin da ake sha dole za a sha an gane ko kuma dole in an sha zai zamanto akwai sha kenan akwai wuri akwai lokaci akwai sha amma asalin mashrab zai iya ɗaukan maf'al yana nufin wurin da za a sha dama fi'ilin da yake da wato mudari'in shi yake da fatha ko yake da dhamma maf'al yake zuwa wanda yake da kasra kuma sai zamanto maf'il shine in an ce sakana yaskunu ya sai a ce maskan amma nazala yanzilu manzil to haka nan ne yake tafiya a larabci mun kawo bayani akan wannan kalma ba sai mun tsawaita ba akan ta mashrabahum dai almuhimmu wurin da za su sha ruwa wa zallalna alaihimul ghamama muka sanya girgije yayi musu inwa muka ce daga azzillu ne kalima ta azzill kalima ce da take nufin inwa an gane ko to al asmaul jamida wal af'alul jamida in an ce abu jamid ne bai ba mushtaqqun bane sai laraba suka ce ba a iya tasrifin shi amma wannan suka ce a a fil ghalib ne ba kowane lokaci ba an gane ko ma'ana a wani lokaci ana ɗan ɗauko sunan zill gashi an yi fi'ili an ce zallala yayi musu inuwa shi yasa majma al-lugha al-qahira suka zauna suka ce ana iya a fitar da suna daga jamid in dai ya dace wato da ishtiqaqi na lugha bai saba maka'idodin lugha ba ko kuma ana iya ta'wilin sa da mushtaqqa kamar yadda malaman usulul fiqh suka suka suka tafi cewa da suna wanda yake mushtaqqun wanda yana da yan uwa da ism wanda yake mushtaqqun duka ana iya istinbatin illa kamar yanzu da amana da mu'min duka ana iya istinbatin illa akan su to amma yanzu idan to ba mushtaqun bane sun kace to sai dai ana iya istinbatin illa in ana iya ta'wilin shi da mushtaqun kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun domin yusabbihu shine rijalun nan fa'ili ne akwai yusabbahu lahu fiha to rijalun kin nan sai aka yi istinbati kalima ta rijal wato jam'i ne na rajul namiji ake nufi to amma sai wadansu suka ce to zuwa masallaci bai wajaba ga mata ba ko sallar juma'a saboda an ce rijalun to shi ko rijalun mafhumul laqabi ne ba wato jamid ne amma da yake ana iya ta'wilin sa domin shi ar-rajulu ana iya fassara shi da ba al-aura bane ita ko mace ana iya fassara ta da al-aura shi yasa aka yi istiqaqi ka koma cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil zaka ga wannan istinbatin ka koma cikin adwa'ul bayan fi idah al-quran bil quran na Muhammad al-Amin al-Shanqiti zaka ga wannan bayani al-muhimmu na dai kawo shi shi yasa suka ce to ya halatta idan aka samu suna jamid sai a ciro kalima idan bu saba maka'idodin larabci ba kadiba cikin tashihatul lughawiyya na ash-shaykh Abdul Latif Shuwairif ya kawo wannan yace ana iya cewa ma'sada ana nufin kasar da akwai zaki da yawa al-asadu jam'in shi usudun ko asadun ko to sai a ce ma'sada duk da yake jamidi ne ba abin ganin bane amma na an fitar da ana nufin kasar da ke da mi kasar da ke da zaki mai yawa haka ana iya cewa maqsa'a wurin da ke da wato duma mai yawa ko kuma mu ce kankana mai yawa fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha sai an ka ce maqsa'a kasa mai yawan kankana ko kuma mu ce fastek ga wanda yake fahimta fastek ko kuma wato dilla ga wanda yake jin larabci irin na abin nan almuhimmu dai wa zallalna alaihimul ghamama muka sanya girgije musu inwa wa anzalna alaihimul manna muka sabka musu da almanna dama almannu muka ce wato shi na daga cikin ni'imomi ko da waɗanda suka fassara suka ce ni'ima ake nufi to ai dama sabkar da wannan ai wato ruwan alkam'a min alman wannan ruwan da suke sha wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce daga wannan ice ne ake kira alman ruwansa to shi ni'ima ne kidan babu wata matsala wasalwa da kuma ƴaƴan tsuntsaye waɗanda aka wato fassara su nau'i daban-daban waɗanda malamai suka yi bayani wasu sun ce sunan su taron jabin an gane ko wasu kuma sun ce shine at-tayr wato abin nan as-samani shine abin da ake nufi sunansa amma mu dai zamu ce kananan tsuntsaye ko wasu da sai musu yan shida ko abin da ya kama da haka almuhimmu Allah ya sabkar da su sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abubuwan da muka baku muka arzita ku wannan ya nuna arzikin na Allah ne sai Allah ya ce wa ma zalamuna basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kansu sun kasance suna wato zalunta malaman tafsiri suke cewa da malaman har da alqur'ani duk inda ka zo cikin alqur'ani in ka ji wa ma zalamuna walakin zaka samu kanu sai wuri daya wato wannan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun in ji malaman har da alqur'ani walakin kanu anfusahum yazlimun ya zo a wurare guda bakwai cikin alqur'ani walakin anfusahum yazlimuna ya zo wuri daya a cikin alqur'ani na farko ya zo a cikin suratul baqara wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna nabiyu ya zo a cikin suratul a'raf gashi nan gaban mu wa dhallalna alayhimul ghamama wa anzalna alayhimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum anfusahum yadhlimuna na uku yazo a cikin suratu tauba alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa adin wa samud wal ladina wa ashabi madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna na hudu yazo a cikin suratu an-nahl hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti amru rabbik wa kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimuna nabiyar har yanzu ya zo a cikin suratul nahl wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna sannan kuma wato na shidda ya zo a cikin wato suratul ankabut fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma zalamhum wa ma zalamnahum wa ma zalamhum Allah walakin kanu anfusahum fama kana Allah liyadhlimahum walakin كانوا أنفسهم يظلمون أكرشي يضو أتكن سورة الروم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن فتا أنفهم تقول أن سوني قدابكوي سيما لما يسكت يسبب لنا أنا بيانا أن أم من دسون كقباتا أما a cikin suratu Ali Imran sai aka ce walakin anfusum yazlimuna saboda misali ne ake bayarwa shi ko misali ba yana nufin wadansu sun wuce ba ana iya buga misalin da mutanen da suka wuce ana iya buga misalin da mutanen da suke yanzu ana iya buga misali ma dan mutanen da za su zo zuwa gaba ko ba haka nan bane waɗanda za su amfana da shi ka ji Ahmad Shauki cikin wato abin nan nasa ash-shauqiyat yake cewa walakin tudrabul amsalu rushdan wa minhajan liman sha'a ittiba'a walakin tudrabul amsalu ana buga misallai rushdan dan shari'a wa minhajan dan su zamanto hanya salo ta kama al'amurra wato minhajan amma liman sha attiba'a ga wanda ya so wani misali zai zamanto ya shekara dubu ko fiye da haka waɗanda za su zo su yi amfanuwa da shi shi yasa Allah ce kafirai masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya ka masali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat tace wa ma zalamahum Allah misali abinda suke cewa su kafirai ka masali rihin kamar iska ce fiha sirrun akwai zafi ko sanyi da su malamai suka fassara shi da zafi ko sanyi an gane ko asabat harsa qaumin sai ta samu tsiro ko shuka ta waɗansu mutane zalamu anfusahum sun zalunci kawunan su fa ahlakatu sai ta halakar da shi kenan wa ma zalamahumullahu kina aikin su bai da wani amfani ko cewa su ba su da amfani walakin anfusahum yazlimun kansu suke zalunta to sai zaman to misali ne shi yasa aka kawo shi akan haka ban sani ba ko ku mutum wato abin da an fahimta sannan kuma malaman har da suke cewa in an ka ce fa ma kana Allahu liyazlimahum a cikin suratul tawbar cikin suratul rum a cikin suratul ankabuti wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimuna ala ramma mai har da qur'ani kaji abinda malamai suka faɗa Allah ya muna mai kyau wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqarya
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين
Allah ce wa iz qila lahum ka tuna lokacin da aka ce da su uskunu hadhihi alqarya ku zauna wannan alqarya a can cikin suratul baqara sai anka ce wa iz qulna dukhulu hadhihi alqarya can qulna an danganta dabirin zuwa ga Allah domin ana zancen ni'imomin da Allah ya musu nan ko a'a ana nuna ka tobarar da suka aikata shi yasa ma ba a kawo zancen sai anka ce wa iz qila law lokacin da aka ce da su kaga nan Allah bai ma danganta shi ya faɗa ba uskunu hadhihi alqarya ku zauna wannan alqarya can cikin bakara sai anka ce udkhulu hadhihi alqarya ku shiga to kaga akwai bambanci tsakanin shiga da zama kenan can cikin bakara an ce su shiga amma cikin a'rafi an kace su zauna kenan in sun shiga ba wai ana nufin su shiga ne su shude ba a'a zaman garin ake son su yi wannan haka ne za kai kai aljam'u bainal kalimatayn ban sani ko mun fahimta ba uskunu hadhihi alqarya kenan ku zauna wannan alqarya wa kulu ku ci minha daga gareta haitu shi'tum duk ta yadda kuka ga dama can bakara da yake ana girmama su sai an kace ragadan an kawo ragadan a yalwace amma nan da yake wurin da sun aikata ka to na zargin su akai sai ma ba a kawo ragadan din ba amma can da yake ana zancen wa anni faddaltukum alal alamin shi yasa sai an ka kawo zancen ragadan a yalwace sai aka ce wa qulu hittatun ku ce hitta ai amruna hitta daga hatta ya huttu ne shine amruna wa qulu ku ce hittatun ai amruna al'amrun hittatun muna fatan Allah ya saryan muna zunuban mu kina Allah subhanahu wataala ya gafarta muna zunuban mu wadkhulul baba sujadan ku shiga kofa kuna masu sujada wadansu malamai sun sujada nan kamar suna sujada irin sujudu shukri wato sujada wanda in sun yi ta za su shiga ko kuma sujada shine su dan sunkuyo da kansu suna masu yin sujada an gane ko wa qulu hittatun wadkhulu al-baba sujadan to anan a dole sai mun yi matsaya mun yi matsaya can cikin bakara sai aka ce wadkhulu al-baba sujadan wa qulu hittatun an gane ko shi yasa malaman har da alqur'ani suke cewa can cikin suratul baqara ya zo ala tartibil hijai don an ce wadkhulu al-baba sujadan wa qulu hittatun dama in an ka ce dalun sannan cikin harufa sai an waɗe dalo sannan ake kai ga kafin amma cikin suratul araf sai aka juya ala khilafi tartibil hijai sai aka ce wa qulu hittatun wadkhulu al-baba sujjada kina sai ka gane can cikin bakara dalun ta gabaci kafin an gane ko dakka nan ko kaddana wato kafin ta gabaci dalun wannan bai har da alqur'ani kenan daya to yanzu kuma kaka ake ciki sai aka ce to can an ce wa dukhulul baba sujjadan wa qulu hittatun nan ko an ce wa qulu hittatun wa dukhulul baba sujjadan shin cikin su wanne ne aka fara umurtar su waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a can cikin bakara ba an ce wa dukhulul babu sujjadan ba kenan an fara umurtar su da aiki ne sannan aka umurce su da abin da za su faɗa waɗansu malamai suka ce a'a sai da an ka ce su ce a gafarta musu zunuban su sannan aka ce su shiga kofar domin neman gafarar zunubi yana daga cikin abin da zai taimaka ma a cikin duk abin da ka saba gaba a cikin al'amarinka tab alwawu kuma za su fi tartib waɗansu malamai suka ce a'a babu matsala yana yiwa tun da Allah ya ce wa qulu hidatun wa kullu babu sujadan yana yiwa duk wanda sun ka gabatar Allah ya ba su zabi ko kuma a'a Allah yana nufin su yi su a tare a lokaci ɗaya shi yasa ya can ya ce ya gabatar da wannan nan ya gabatar da wannan dan a nuna maka ce a'a dukkan su gaba ɗaya a lokaci guda ne aka ce su faɗa sun faɗa suna yin sujada domin sujada akwai abin da ake faɗa a cikin sujada amma da duk inda ta kai ta kawo Qur'ani bai faɗi daga cikin su ba kana iya cewa sun fara sujada ne ko kana iya cewa sun gabatar da kazali tun da bawun ce an ka kawo ko ko sun faɗe su a lokaci ɗaya duk dai almuhimmu dai tabbas dai Allah ya umurce su da wannan magana ce mai girma sai Allah ce to naghfir lakum khatayakum khati'atikum anan muna da kira'o'i daban-daban waɗanda dole sai mun jajirce na farko wato akwai waɗanda cikin qurra'u suka karanta wato tughfar lakum khati'atikum tughfar lakum khati'atukum wato tughfar da imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu yaqub da imamu ibnu amir sun karanta tughfar za a gafarta an gane ko sai dai waɗanga guda uku da nafi da abu ja'far da imamu yaqub sun karanta khati'atukum da jam'i kenan sai zaman to shine na'ibul fa'il khati'atukum amma a qira'ata ibnu amir tughfar wato lakum khati'atukum za a gafarta muku zunubin ku to da yake mufrad ne an yi idafa shi zuwa ga jam'i sai zaman to ma wato ya yufidu umum kamar yadda muka faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha an gane ko to amma idan muka dawo kuma akwai naghfir lakum to idan muka diba naghfir lakum akwai naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku sai ya zama to nan shi khataya matsayin maf'ulun bihi shike jam'u taksir na khati'atikum kuma jam'u muannathus salim ko al mulhaq bi jam'i muannath salim abu amr ibn al-ala shi ya karanta naghfir lakum khatayakum sai zaman to khatayakum maf'ulun bihi wato mansubun wa alamatu nasbihi al-alif al-muqaddara ala al-alif domin ita alif kin ba ta bayyana akan wato wato fatha ba ta bayyana akan ta sauran jamhur suka karanta naghfir lakum khati'atikum kamar su imamu asim da waɗanda ke tare da shi za mu gafarta muku zunubanku khati'ati sai zaman to maf'ulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi al wato al-kasra niyabatan anil fatha li'annahu mulhaqun bi jam'i muannath salim kaga waɗanda ƙira'ati ne gaba ɗai amma a cikin suratul baqara ya zo da sauki sai ya zamanto can da anka ce wato sai anka ce yughfar lakum khatayakum imamu nafi' ya karanta da yughfar da shi da imamu abu ja'far za a gafarta muku khataya sai ya zamanto na'ibul fa'il ne wato ad-damma muqaddara wato abin nan alal alif sannan kuma tughfar lakum khatayakum a cikin suratul baqara duk khataya aka karanta wato ibnu amir ya karanta shi ko da ta'un su ko dan sun karanta da ya'un shi ma naibul fa'il ne tughfar an gane ko za a gafarta muku domin an kalli khati'a matsayin shi na muannas ne yughfar kuma za a gafarta muku an kalli khati'a wato matsayin ta'un din shi ba ta'anifi ne na hakiki ba sauran kuma sun karanta naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku sai zaman to maf'ulun bihi ne amma dukkan shi can dhammakin da fathakin suna can saman alif sun kace mana amin zuhuriha at-ta'attur wannan bayani ne na ilmul qira'at da kuma nahwu kuma dole ne wani lokaci a danji bayanin shi saboda dalibai su zagi damci almuhimmu Allah ce zamu gafarta muku zunubanku sanazidul muhsinin kuma waɗanda suka kyautata zamu ƙara musu ihsani tsakaninka da Allah shine ka bautata ma Allah kamar yadda kake wato kamar kana ganin Allah domin in baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Umar ibn al-Khattab an gane ko Amirul Mu'minin a cikin sahih Muslim lokacin Jibril ya zo ya tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil Islam fa akhbirni anil iman fa akhbirni anil ihsan yace al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak abinda ake ce ma al-ihsan kyautatawa ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah domin in kai baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka kenan ya kamata ka kyautata ka ji tsoro tunda in ana ganin ka kai baka gani kenan ko ya kamata a ce ka shiga cikin tsoro ko dan adam kake son ka kai ma hari aka ce shi yana ganin ka amma kai baka ganin shi kaga lamari ya baci to balle Allah subhanahu wataala dake innahu ala kulli shay'in qadir al-muhimmu dai fa baddala alladhina zalamu li ya faru فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
Allah ce fa baddala allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci allazina nan shine matsayin fa'ili dama mun ce shi bai doka fatha da kasra da damma a larabci wanda ake hakiki illa shaz can an samu waɗanda laraban da suke yi mishi wawun wato a matsayin damma lokacin da yake da raf'a a yi mishi damma fa baddala allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci ko waɗanda na yi zalunci sai suka musanya minhum daga cikin su a cikin suratul baqara ba aka minhum ba saboda can fa baddala allazina zalamu kawai aka ce ana girmama su sai ma ba a nuna cikin kowace al'umma bane amma nan da yake ka to baraci suke aikatawa sai an ka ce fa baddala allazina zalamu minhum waɗanda suke daga cikin su suke ka ku ga ko mugu an ka ce cikin ku yake to kaga lamari ya ɓaci amma an ce waɗanda sun kai zalunci ai in ba a ko cikin kowace al'umma na ba ba haɗu ko wace ƙasa ta ba ba haɗu ko wani gari na ba ai abin zai zo muku da sauki ko amma an ce a to akwai mugu amma cikin ku shiki kaga yanzu kenan kowa ma zai iya zama mugu tunda ba a san wane ne ba inda ba an tantance shi ba to Allah ya muna mai kyau almuhimmu Allah ce fa baddala alladhina zalamu minhum waɗanda suka yi zalunci daga cikin su sai suka musanya qawlan ghayra alladhi qila lahum maganar da ba ita aka faɗa musu ba anan ce kai hattara da aka ce qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗansu suka ce a'a a tsarin maganar ya kamata a ce sun canza maganar da ce aka gaya musu domin dama maganar da ba a gaya musu ba babu zance a ce sun musanya ta maganar da Allah ya gaya musu qulu hittatun ita ce sun ka canza to ai ba ghairal ladhi qila lahum ba sai waɗansu malamai suka ce a'a za a kaddara wani abu fa baddala alladhina zalamu qawlan alladhi qila lahum fa baddalu bi qawlin ghairal ladhi qila lahum kenan sai suka juya maganar da aka gaya musu sai suka zo da wata magana wadda ba ita ba shi ne abin da ake nufi ba wai ana nufin maganar da ba ita aka gaya musu ko su canza ba dan maganar da ba a gaya musu ita ba ai ba a bukatar ma su canza ta ko su canza wanda aka gaya musu din ita ce ake bukatar su faɗa in sun musanya ta nan ne ake samun matsala an gane ko sai sun kace wato da an kace hitta sai sun kace hinta an gane ko wadansu malamai suka ce sun ƙara nunun shi yasa ma malaman aqida suke cewa akwai hatsari mutum a ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa yace istaula shi ma ya ƙara wawun kamar yadda bari isra'ila sun ka ƙara nunun kenan azaba ba ta isa mu shafa shi ina fata an fahimce ni wadansu suka ce a sun ka ce habbatun an gane ko fi sha'ara sun ce wato habba dan kwaya kenan kwaya wanda ake fita wanda ake shukawa ba kwaya irin waccan ta yan kwaya ba fi sha'aratin a cikin gashin kai ko habbatin fi sha'ira dan kwaya a cikin sha'ira shine wato a cikin abin nan aka ce sha'ira yana yawa cikin cikin abin nan ko dan alkama ko alkama ko abin da ya kama da haka almuhimmu na an samu riwayoyi daban-daban to mai son karyata hadisi ce to kaji an ce wani sun ce himta wasu sun ce kuma sha'ara habbatun fi sha'ara wani bi habbatun fi sha'ira kakara wannan al'amari yake ce na farko su bani isra'ila kin nan jama'a ba jama'a guda bace yana yawa wasu daga cinsu sun ka faɗi wancan waɗansu suka faɗi wannan waɗansu suka faɗi wannan babu matsala sannan kuma yana yiwa a'a sun faɗi wannan daga farko daga baya an ce habbatun fi sha'ara habbatun fi sha'ara wani sai mai daɗi tun da iskanci ne sai ce habbatun fi sha'ira sai aka ce habbatun fi sha'ira dama ai shi iskanci ba abu ne mai wahala zama ɗan iska ba abu ne mai wahala a duniya dama zama na gari shine abin da ke da wahala shi yasa idan kana son ka lalace cikin minti goma zaka iya lalacewa in kafircewa kana iya kafircewa amma zama na gari shine ke da wahala shi yasa dan sun faɗo dan maganganu ai wannan tambado din a caccanza kalma 100 dan iskanci cikin minti daya ba wani abu ne tunda iskanci ne ba wani aikin aiki na gari bane bata ai ba ta da wahala gyara ne yake da wahala lokacin da turawa za su kai hari a kasashen mutane sun su ce za su je su gyara su ruguza mutane su kashe garuruwa daga baya sai su ce za su gyara gari to tun da ma mi ab bukatar mu da ka ruguza garin mu ka kashe mu na mutane kuma idan ka zo ka gina mu na gari daga baya bashin kan wa yake dukiyar wadda ka gina ta kace ko ko ta mu ce za ka yi mu gini da ita sannan kuma su mutanen da suka mutu muna tambayar ka a ina ne za a je a kawo mu su waɗannan mutanen ko ko shikenan su an ƙara kancan su ana wasa da hankalin mutane Allah ya muna mai kyau almuhimmu dai suka canza maganar da ba ita aka gaya musu ba ma'ana ga abinda Allah ce su faɗa sai suka faɗi wata magana wadda ba ita ba shi yasa ce allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci kenan dan haka kakkace wai akwai rukusu cikin hadisi dan wannan riwaya ta zo da wannan wannan riwaya ta zo da wannan yana yiwa ikhtilafin maganar da waɗansu suka faɗa ce wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wannan koko daga farko sun faɗi wannan daga ƙarshe sun faɗi wannan ba wai cin karo bane maganar ta yi kai ne baka fahimci yadda ake faɗar irin waɗannan maganganu ba فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم magana da ba ita aka faɗa musu ba sai suka faɗa Allah ce fa arsalna alaihim sai muka turo musu rijzan minas sama'i shine azaba daga sama wanda suka ce rijzan shine at-ta'un shine annoba wanda suka ce rijzan ita ce azaba to shikenan dai ai al-ta'un shi wannan annoba ai azaba ce yanzu gashi nan corona virus da ake tattace ku ce ku ce tsoron ba corona virus ya haiku corona virus zama azaba yadda ake tsoron coronavirus ya yi zama azaba da coronavirus don matakan da ake ɗauka gashi suna ba mutane tsoron da kai kana lafiya kalau amma ka shiga cikin tsoro wanda ba gaida ba sama ina ma rina dalili ina ma rina dalili tsoro ya yi yawa yanzu mutane ma ba da hannu ya zama matsala kaza ya zama matsala kaza gashi nan mutane su shiga tsoron juna to kaga ai tsoron da aka yi ma coronavirus ya yi ma coronavirus bala'i dama tsoro ne ake so a jefa cikin zukatan mutane almuhimmu dai fa arsalna alaihim muka turun su rijizan wato kazamta asalin shi wato kalma ta rijiz wani lokaci tana nufin wato abin nan kazamta wani lokaci rijiz tana nufin azaba walamma waqa'a alaihim rijizu qalu ya musa da'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna rijiza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il min as-sama'i daga sama Allah ya turo shi azaba ce in mun ce azaba ta shafi komi da komi in mun ce annoba to ita annoba wani nau'i ce na azaba domin azaba tana iya zamantowa ba annoba ba amma in ka ce annoba kina an keɓance sai ka gane tsakanin fassarar waɗanda suka ce azaba da waɗanda suka ce annoba bambancin shine dukkan annoba azaba ce amma ba wato ita kalima ta azaba tana iya zamantowa azaba ba annoba ba ana iya sabkowa wuta daga sama ana iya sabkowa ruwa ambaliya daga sama su zamanto azaba ana iya turo wasu abubuwa su saka su yi mutane illa kenan sai ya zamanto a'a in an ce at-ta'un annoba nau'i ne na azaba amma ita azaba ta wuce at-ta'un ta fi shi fadin ma'ana ban sani ba ko ko dalibi ilimi zai iya fahimta ko abin nan fa arsalna alaihim sai muka turo musu rijizan minas sama wato azaba daga sama ko annoba bima kanu yazlimun saboda zaluncin da suka sace suna aikatawa kaga da sai Allah ya faɗi dalili ba dole bane sai Allah ya faɗi dalilin da yasa ya turo musu amma saboda a koya maka shari'a a koya maka istinbatin hukunci a koya maka gane illoli cikin wato al'amurra a koya maka yadda ake istinbati cikin nassi a yi kiyasi wanda yake ingantacce wanda bai saba ma nassi ba a cire hikimomi na gabatar da abubuwa shi yasa Allah yake yawan kawo wannan dan ba dole bane sai Allah ya faɗa ma dalilin da yasa halakar da su fa'alun lima yuridu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna amma Allah shine ke ganin dama sai ya baka labari sai ce maka bima kanu yazlimun saboda zaluncin da suka kasance suna aikatawa Allah kai mu da tsari da zalunci sai Allah ce was'alhum
واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون malamai suke cewa nan an ce was'alhum ka tambaye su akwai qira'a wasalhum ka tambaye su domin ana cewa sal ana cewa is'al duka wannan ya tabbata a cikin larabci akwai fi'ilai sun kai guda goma ko fiye da haka wanda suna da wannan dama fi'ilin da wato akwai fi'ilan da suke da wannan musamman fi'ilin da ke farawa da alhamza akhadha ya'khudhu sai a ce khudh karika ana iya kamishi wannan to sai malamai suke cewa imamu ibn kasir da imamu kisa'i da imamu khalaf an gane ko malamai ilmul qira'at suka sance suka ce su suka karanta wasalhum ka tambaye su amma imamu hamza shi in zai tsaya zai ce wasalhum in zai wucewa zai ce wasalhum kini shine da fuska guda biyu ta fuska tsayawa yana da qira'a ta daban ta fuska wucewa yana da qira'a daban shine abin da suke kira waslan wa waqfan wani lokaci ya zamanto duka ɗaya ne wani lokaci kuma ya zamanto cikin wasl ya saba ma al-waqf almuhimmu dai wasalhum annabi ka tambaye su anil qarya sallallahu alaihi wa sallam anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr ga alqarya wadda ta kasance hadirat al-bahri wadda tana kusa ga ga kogi hadira ana nufin wato tana kusa daga hadara yahduru abinda ke halarce shi yasa aka sanya ma wayewa suna da larabci al-hadaratu civilisation amma sai suka ce da as-saqafa culture suka ce akwai bambanci tsakanin su sun kace in an kace al-hadara yana nufin wato gine-gine al-thaqafa shine wayewa ta cikin kwakwalwa wadanda suka ce duka ma'anar su ɗaya ne wadanda suka ce a'a in an ce al-hadara dole yana nufin birni domin daga hadara yahduru ahlul hadari ake ce ma yan birni kiran abin da ya shafi yana da alaka da gine-gine amma al-thaqafa yana nufin wayewa daga at-ta'dilu ne shine abin da an ka daidaita ko ko abinda al-zafru an ka damka fa imma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkaruna wannan magana ce ta masu karatun as-saqafa can dai mun dan bada kadan daga ciki almuhimu dai was'alhum ko wasalhum ka tambaye su anil qarya dole za a kaddara ahlu ai an ahlil qaryati akan mutanen alqarya allati kanat hadirat al-bahr wadda ta kasance kusa wato ga teku malaman balaga ta alkur'ani suke cewa ibnu ashur da doka wannan aya yace duka tarihin da Allah yake bayarwa na bani isra'ila tun ta inda aka fara duka ba a canza salo ba akan salo guda ake tafiya sai a kawo wawun ko a kawo iz wa iz anjaynakum min ali fir'auna wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa wa qatta'nahum musnatay ashrata asbatan umama wa iz qila lahum uskuru hadhihi alqarya duka iz ambata musu koko daga kaza sai kaza amma nan sai an ka ce was'alhum ghayyar al-uslub can ana bada labarin sunan ko sai aka ce a tambaye su kina an yi iltifat abinda ake cewa iltifat yace domin mi domin wannan kissa tana da muhimmanci a nan za ka gane hikima ta munasaba tsakanin ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani akwai bayani mai yawa kan munasaba kan ayoyin alkur'ani musamman at-tahrir wa tanwir mafi yawanci zai zo ya nuna maka aya kaza alakata da kaza da kuma wato abin nan littafin Imam Suyuti tanasuqud durar fi tanasubi suwar na yadda surori suke da alaka da kuma at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama za su taimaka wajen gane alaka tsakanin sura da kaza farko farkon sura da karshen sura da sura da ta gabata da sura da za ta zo sun yi aiki mai yawa akan wannan dan saboda tartib asrarut tartib kuma na Imam Suyuti ka san yadda tartibin alqur'ani sirrin sa yake amma wani take kana ana wata magana kamar magana ta yanki amma in baka san sirri ba sai ka ce an yi kuskure amma ko da aka bincika malamai su nuna ma ga hikimat ashe can wagga kissa saboda tana da muhimmanci na daban shi yasa an ka ce wasalhum ka tambaye su ban sani ba ko mun fahimta ta'u mas'ala ta ta gaba matsala ce ta tafsiri an ce annabi ya tambaye su kuma mutane ga kafirai ne kuma ba a yarda da imanin su ba to ya zai a ce a tambaye su irin wannan ma ya taba faruwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratu mi a cikin suratu yunus Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik in kana shakkun abinda muka turo maka ka ku ga manzo bai shakka to ka tambayi waɗanda muka sauka ma littafi gabanin ka to kuma tananan kai sarrai ne to ya za iya ce shi tambaye su shin tambayan nan ko ta hakika ni ta an umurce shi tambaye su waɗansu malamai suka ce a'a wannan kawai dai an ce shi tambaye su amma ba dan an umurce shi tambaye su na ba wato tambaya ce umurni ne na tabbatar suwa amma waɗansu malamai suka ce a'a nan was'alhum an ce ya tambaye su yana iya tambaye su amma waɗanda suka yi imani daga cikin su nan ba za su yi ƙarya ba domin daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani kenan waɗannan waɗanda aka ce shi tambaye su waɗanda suke da imani su ba za su yi ƙarya ba kenan za su tabbatar da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ina fata an fahimce ni waɗanda suka ce a'a tambaya ce ta tabbatar suwa don an ce annabi ya tambaye annabawa kuma annabawan babu sunan wasu alman arsalna qablaka min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadu an ce annabi ya tambaye su to ina su balle ma ya tambaye su a'a wannan tambaya ce tabbatar suwa abu ne wanda ba ba zai taba ma yiwuwa bane don Allah ba zai sanya wannan ba wallahu ta'ala a'lam kadiba cikin at-tahrir fi usuli tafsir na ustadu doktor musa'idu tayyar kaga wannan tambaya kin komi ne take bayani kanta was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al bahr ka tambaye su labarin alqarya wadda ta kasance kusa ga teku iz ya'duna fi sabti lokacin da suke ta'addanci an gane ko ta'addanci fi sabti a ranar asabar an gane ko iz ta'tihim hitanuhum lokacin da hitanuhum hitanuhum kifayensu jam'i ne na alhut sai a ce hitan wato kifayensu suke zo musu yau masabtihim rana asabar ɗinsu kaga an an danganta asabar zuwa tasu ba dan su suka halice ta ba a'a dan saboda akwai wani abu da an ka ba su na umarni na aikatawa a qira'a wadda take shadda ce yawma isbatihim kenan qira'a ce shadda yawma sabtihim shine qira'a ingantatta yawma isbatihim rana hutun su min asbata yusbitu idza dakhala sabt ranar da ya shiga asabar kenan qira'a wadda ta nuna yawma isbatihim ranar da suka shiga asabar yawma sabtihim ranar da suke cikin asabar duk dai ma'anar su daya shurra'an إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا لوكتين كيفا ينسو سكي زومسو شرعا أسما الروا أسما الروا جمعنا الشارع نا الشارع ba ana nufin mai shar'antawa ba domin wani biyan an ce ash-shari'u ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana shar'anta da, da umarnin Allah ash-shari'u Allah subhanahu wa ta'ala domin shine mai shar'antawa hakikatan ash-shari'u ana nufin babba hanya sannan kuma ashari'u ana nufin abin da ya zo saman ruwa kuma ana nufin ashari'u mutumin da ya fara aiki shara'a fil amri wanda ya fara wani abu to ka gani idan ya zama to baka sai da za a tasrifin kalima ba wajen fassara ya ne da kai fassara alqur'ani sai ka zo ka yi banna kuma kana ganin cewa daidai kace kake yi Allah ya ganar da mu almuhimmu dai yawma sabtihim rana asabar din su tana zo musu shurra'an sama wa yawma la yasbituna an gane ko wannan ita ce qira'a wato wa yawma la yasbituna akwai qira'a wa yawma la yasbutuna an gane ko kira ana cewa sabata yasbitu a wannan qira'a a qira'a shadda sabata yasbutu ana fadar wannan akwai kuma wa yawma la yusbatuna an gane ko in an ce yawma la yusbatuna an gane ko kenan ranar da la yudaru alaihim sabt as-sabt ba ta je wayo gare su ba shine la yusbatuna ba ta kai gare su ba kaga kira'o'in daban-daban da shazzakin koce tana bada wata ma'ana almuhimu dai la yasbituna tana nufin mi tana nufin ranar da ba sa hutawa ina fata an fahimci ne kalma ta asabtu sun kace ta ta samo asali ne waɗansu daga cikin malamai suka ce shine alqatu yankewa shi yasa ake kiran takalmi waɗanda ake sawa asibtul yamani saboda dama takalmi za a yanka shi ne daidai da kafar mutum na yamani kuma na kasar yaman wasu ka ce a asabtu yana nufin alqat'u shine yankewa kenan lokacin da suka zo suka abin nan suka suke yankewa daga aiki waɗansu malamai suka ce asabtu tana nufin arraha waja'alna nawmakum al-rama'e subata an sanya hutu no bacci ya zama to hutu gare ku kenan wa yawma la yasbituna ranar da ba sa shiga hutu la ta'tihim an gane ko ba za ta zo musu ba kenan Allah ya jarrabe su malamai suke kawo kisa cewa wasu bani isra'ila ne aka ce musu to kada su yi kamun kifi ranar asaba to shi ko Allah subhanahu wataala dawa duk abin da kake so kamar da zo cikin hadisul hadisi na sahihul bukhari an kewaye aljanna da abin da dan adam baya so ma'ana umurni da hani da jarabawa da Allah yake turo maka su ne abubuwan da ke sa ka samu aljanna to sai aka kewaye aljanna da su ita ko wuta sai aka kewaye ta da abin da dan adam yake so shan giya zina shirme tambada ragaita yawon duniya kashin mutane don a samu abin duniya zalunta al'umma duka wannan abubuwa ne waɗanda suna cikin jin daɗin dan adam saboda nan ne wuta take kewaye ita ko aljanna sai aka ce a'a sallah har da alqur'ani karatun alqur'ani biyayya ga iyaye ko ba haka ba mai da haƙƙi zuwa ga wanda adda haƙƙi kakka zalunce shi kaga waɗanda abubuwa ne suna da wahala to shi yasa sai Allah subhanahu wataala jarrabe su sai aka zo yauma sabtihim shur'an ranar asabar an gane ko sai ta zo shur'an sama shikenan sai su yi ta ganin kifi yana yawo sama ruwa fal fal fal fal fal fal fal fal fal fal fal fal amma wa yauma la yasbituna ranar da ba sa yi la ta'tihim ba ta zuwa sai ka iske kifin ko sai ayi wahala da ke ake kamawa dan mi dan Allah sai ya jarraba ka inda ake samun harkoki da yawa sai Allah ya ce abu kaza haram ne gidajen mata haram ne amma suna kawo kuɗi gidajen giya haram ne amma suna kawo kuɗi ko ba haka ba eh wannan haka nan ne zaluntan mutane in dai zaka asa sana'a ta zalunci yanzu kana samun kuɗi amma haram amma harkar da aka samu halatta sai a ce ana samun dala biyu ana samun dala uku noma sai an sha wahala sai dai zuwa gaba Allah ya samu abin albarka a samu kaka sai mutane su ce a su dai in dai za a yi kaza to ba su son shi to sai Allah ya sa kifaye ba sa zuwa sai Allah ce wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun Allah ce kamar haka kenan kamar yadda muka jarrabe su da wanga jarrabawa nabluhum ko kamar yadda muke jarrabawa nabluhum muke jarraba su bala yablu shine wato jarrabawa bima kanu yafsuqun saboda fasikancin da sun ka kasance suna aikatawa fasaka yafsuqu shine idza kharaja dan tsuntsu sai idan ya fita sai a ce fasaka an gane ko minal baiza ya fita daga cikin wato dan kwai shi ko fasaka shine ya fita daga cikin al'amarin Allah shine wato abin da ake nufi asalin alfusuku shine ketare iyaka to amma galibi sai abin da kai kaba'ira duk sako fita ne daga cikin mumi da'a Allah amma istilahi na malamai galibi shine kaba'ira wani lokaci kuma kalma ta fasikanci tana zuwa da ma'ana ta kafirci sai ka fahimci wannan shaydan ya fita daga cikin da'a Allah Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi kaga ya fita daga cikin al'amarin ubangijinsa ina fata an fahimci ne ya fita daga cikin da'a jarabawa wato shine abin da ake jarabawa Allah zai jaraba bayu ta fuskoki daban-daban jarabawa akan umurnin da Allah ya baka ya gani shin zaka yi ko ba zaka yi ba jarabawa akan umurnin hanin da Allah ya maka kana son abu Allah ya ce bar shi ya gani zaka bari baka son kai abu Allah ya ce ka yi musiba ta zo maka rashin lafiya da wani abu Allah ya ga zaka yi hakuri ko ba zaka yi hakuri ba Allah ya baka dukiya ya gani shin zaka gode ko ba zaka gode ba duka jarrabawa ne shi wa nablukum bisharri wal khairi fitna shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su da Allah ya jarrabe su sai suka kira ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayyi tanaluhu aydikum wa rimahukum ga abin farauta suna gani tanaluhu aydikum da hannu ma za su iya kama shi wa rimahukum da kuma mashin in kunka jefa zai same shi li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib wanda dan Allah ya gane da ke jin tsoron sa shi yasa ba a gane mai tsoron Allah sai ga abu kana son shi a ce maka abin nan haramun ne amma idan ba a zo duk mutum in kana son ka gane ka gane yana da imani ko bai da imani a zo ga abin da yake so ka zo ga abin da yake so kafin ka samu dan siyasar da zai neman matsayi bai je wajen boka ba yarda Allah yake basuwa akwai waya kafin ka yarda kafin ka samu dan kasuwar da zai yarda ba sai ya ci riba ba zai samu arziki bisa kasuwancinsa akwai waya ka gani yau turai ne yasa sun kakin imani da Allah saboda in an ce abin Allah za a ruguza gidajen karuwai kuma su ne ke kawo abin nan za a ruguza sai da kokain ko su ne ke kawo arzikin la a ruguza zaluncin da suka yi ma kasashen Afirka arzikin da suke taka a ce to yanzu sai dai ku sai da ka'ida su kuma idan suka yi haka nan baya za su koma shi yasa ba za su taba yarda ba sai in Allah subhanahu wataala ya kwatan muna kan mu gare su saboda komi yana da lokacin da Allah zai kawo shi can wata rana za su iya samun matsala can su buga kuma yau da gobe yau da gobe a samu concurrence sai kaga an buga wata rana pap sai ga Allah subhanahu wataala ya fitar da mu Allah ya fitar da mu almuhimmu dai in kaga Allah ya baka abu Allah ya jarrabe ka in kaga Allah subhanahu wataala ya kwace Allah ya jarrabe ka duk abin da ka gani rayuwarka gaba ɗaya jarrabawa ne kaka sa tsammanin mu yanzu da kaji an ce mutum yana cikin jarrabawa to kuɗi sun daina shigowa kowa da yana cikin jarrabawa to ya samu wata matsala a'a wallahi in kuɗi ka samu kana cikin jarrabawa in ka rasa kuɗi kana cikin jarrabawa in ka samu ƴaƴa kana cikin jarrabawa in baka da ƴaƴa kana cikin jarrabawa in ka samu matsayi kana cikin jarrabawa in baka samu matsayi ba kana cikin jarrabawa duk rayuwarka ka gaba ɗaya daga lokacin da ka balaga har ka koma ga Allah jarabawa ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halice ku dan ya jarrabe ku wane ne yafi kyautar da aiki ita ce rayuwarka gaba ɗaya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman in Allah ya jarbi dan adam ya girmama shi ashe girmama jarbawa ce sai ce Allah ya girmama ni wa amma idza mabtalahu idan kuma Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu Allah sai masa arziki ashe jarabawa ce kenan talauci jarabawa ce samun dukiya jarabawa ce samun mulki jarabawa ce rashin samun mulki jarabawa ne samun ilimi na addini jarabawa ne ga malamai dole ku tashi ku yi wato ku karanta dole ku yi da'awa gwargwadon ikon da Allah ya baku dole ku gaya mu mutane gaskiya abinda Allah subhanahu wataala ce ku gaya musu duk jarabawa ne amma sai ka ji mutum ya karatu addini bai son karantarwa bai son zuwa ma shi ci gaba da yin karatu bakin abin da shi ke so dai shi dai a san shi gidan TV a san shi gidan rediyo yana da fada ta waɗannan yan siyasa yana da fada gidan wannan mai masarauta yana da fada gidan wannan dan siyasa shi kenan to ina zan ci addini kuma ina zan canje ma addini shi da ba jarabawa ce dole sai an haɗu da ita to dan haka abin da ya kamata mutane su gane wallahi duk abin da kake cikin jarabawa ce shi yasa kafin mu ci gaba da wannan aya ta ƙarshe wadda zamu karanta duk da kina san ba mu samu damar bayanin ta irin da ya kamata ba za mu roki Allah ya Allah ya Allah Allah ka ba mu ikon cin jarabawa duniya da lahira Allah ka ba mu ikon cin jarabawa duniya da lahira Allah ka yi mu da tsani da jarabawa ta ci mu duniya da lahira Allah mu ja aya ta ƙarshe
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أو معذبه عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون Allah ce wa iz qalat ummatun minhum lokacin da wata al'umma ta ce daga cikin su an yi sabani kan wannan al'umma wadanda suka ce al'umma ce wadda take wato ita bata yi wa'azi ba ta zo da ido tana kallo wadanda suka ce a'a ita ce al'umma wadda ta yi wa'azi har ta gaji shi yasa ta kyare su an yi sabani kan wannan al'umma wa iz qalat ummatun minhum lokacin da wata al'umma daga cikin su tace lima ta'izuna dan mi kuke yin wa'azi asalin shi limani amma da yake hamzatul istifhami ce lamul jarri ta shiga cikin ta sai aka shafe alif wanda zamu zo bayanin shi in Allah ya kai mu rai lima ta'izuna kenan lima ta'izuna domin wa'aza ne aka shafe wawun lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum ya za ku yi wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su tunda an ce musu kasu aikata sun aikata aw mu'azzibuhum azaban shadida ko Allah zai musu azaba azaba mai tsanani halakarwa kenan tana yiwa su mutu azaban shadida suna da rai amma kamar ba rai sun sun samu azaba mai yawa dan kaka san tsammanin babu bambanci tsakanin su qalu su wadancan sai sun kace ma'ziratan ila rabbikum ko ma'ziratun ila rabbikum qira'ata wato jamhur shine ma'ziratun ila rabbikum ay maw'izatuna ma'ziratun ila rabbikum ko ko amruna ma'ziratun ila rabbikum ko abin da ya dace duk sai ka kaddarta amma ma'ziratan ila rabbikum akwai i'rabi guda uku ko dan yanke uzuri an gane ko ila rabbikum mu kai ƙara zuwa ga ubangiji domin Allah ya nuna muna wala allahum yattaqun kuma tana yiwa su ji tsoron Allah su kame daga abin da suke wanda yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna muhimmancin wa'azi a cikin al'umma to ƴan uwa lokaci ya matso mu da sosai ba za mu samu damar fayyace bayani kan wannan ayar ba domin akwai bayanai masu muhimmanci insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu da ya samu da cikin masu rayuwa za mu abin nan tashi akan wannan aya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh